الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا sha uku ga watan jimada saniya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan wato watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana da shi da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna cikin wannan littafi ma za ba da maut wanda yau shi ne darasi na arba'in da ɗaya ko now so muna magana kan aljanna Allah ta baraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ba dan ilimu ba jiya mun ji inda aka yi magana wanda sahabin da ke ruwaito hadisi ya ce in aka kawo wurin to aka ce in ya kawo wurin shi na Abdullahi bin Mas'ud sai aga yayi dariya aka tambaye shi me yasa yake dariya yace saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da ya karanta wannan hadisi ko ya bada wannan labari in ya zo nan wurin sai yayi dariya saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ma yayi dariya a wuri lokacin da ya ma wannan bawa dariya bawa ya ji irin abin da za a bashi mulki na duniya na sarkin da yake a ce an linka wa mutum so goma wannan abin ya saba wannan mamaki ya kama shi ce hawa Allah da girmanka wannan abin yanzu ko dai ana neman wasa ne ana neman ba'a shine Allah ya gari ya ce baka san ni bane baka san abin da nake da shi ba to daga nan zamu dora yau dan haka da aka yi magana qala fa yaqulu rabbu jalla dhikruhu sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace la ba ina ma irgili ba ne ba wasa nike ba walakin ni ala zalika qadirun ni ne iko ne akan wannan abin da na gaya ma za ka samu sal dan haka roƙi wani abin kuma wannan ya samu kawai dan haka in kana da wata bukata tsara ku diba a ce yau mutum zai je gaban Allah ya kasa faɗin ma yaro iya duk abin da ɗan adam zai gani ko ya taɓa ko ya ji ba ya gama faɗi sai dai a rika gaya masa wani abin ana ta ba ka son kaza ba ka son kaza a ce an ba shi irinsa an ba shi irinsa an ba shi irinsa sai a nabiyar shi da kai sai ce a bari haka nan kada a ƙara fannin an ƙara mun ya isan haka nan a ce to bayan haka nan an linka ma shi to goma ma wannan abin saboda haka arziki na wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake da komi babu wani mutum da yake da komi asali ma da can mutum bai da komi daga baya ne ya samu sai sa ka ce idan ka kwallafa ranka ga wani dan adam ko shi wane ne to ka kwallafa ranka a miskini dan miskini da shi ma babu kuma yanzu ma haka in aka ga dama sai a mishi amrun mumkin ku duba karuna shi fa sai da aka bashi abin da ba ba kowa ba wanda makullan kudinsa kawai sai kacifin taro suke dauka ba dukiyar ba makullan in za a dauka sai jama'a sun taro usba aka ce lakanu da usba makaman mafatiha mabudan kofan wa inna mafatiha kunuzi kunuzi mabudan taskokin salakanu bil usba ulu quwa ma za ta wahalar da katti masu karfi ma wajen daukar su wasu suka koma suna kallo suna cewa kai lalle karo da shi kan an ba shi komi an ba shi kafan duniya an ba shi kaza shi kan ina ma mu ma da muna da irin nashi a ba malam da kasa aka sa ta aka ce yanzu tun da shi dan tawaye ne aka ba kasa umarni da shi da dukiyan da komi ta shafe shi kawai gaba daya akai kasa da shi a daga nan ne ma masu suka koma suna ta ashe dai ashe ba samun wannan ba shine abu ba dan Allah ya taimake mu mu da ashe ma an halaka mu to wani lokaci ba ma wani lokaci ba kowane lokaci shi yasa muka karanta ar-riba yadda kaga ka samu kanka nan shi yafi ma da za a canza ka daga yadda ka samu kanka nan da ka shiga ko a halitta ne ko a uba ko halitta ko halin rayuwa da ka samu kanka ciki wani zai kalli halittar wani ko ya kalli sifar wani sai ce dama dai haka aka yi shi da haka aka yi ta da ka shiga uku ana zuwa yanzu yadda aka yi kana aka ciro ta gaba aka canza ma da irin ta wani da take burge ka daga nan za ka samu matsala na ka kawai mutum ya yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ya gamsu da abin da Allah ya masa sannan ya fifita abin da ke wurin Allah ya sa abin da ke hannunsa ko abin da ke hannun wani ko shi wane ne ko ciwo kaji akwai hikima da ta sa kaji ciyan nan duk wannan makaranta wata kawai malam ana yan ta datsa yatsanta sai aka kalle ta kaga ta yi dariya aka tambaye ta ki datsa yatsa sannan kuma ki dariya ta ce eh ba radadin bane ai babu ta ce na gano ne cewa datsa yatsan nan to za a bani abin da ya fi shi wancan daɗin shi ya mantar da ni wannan radadin sauna ka gani wanda zani sauna ka yi mutu ya gan shi cikin wani hali kawai in ya ji ba daɗi ba laifi ya addu'a amma fa Allah baya yin wani abu face akwai hikima ciki akwai maslaha a ciki bai bai yiwa Allah ya abu haka nan bai yiwa duk abin da kaga yana tafiya a cikin malakut na Allah tabaraka wa ta'ala ba ban zaki tafiya ba akwai hikimar da ta sa abin yake tafiya haka saboda haka wannan shine babban abu na haka arziki na wurin Allah jin daɗi na aljanna duk wani abu da za a ji daɗi a nan duniya kawai ɗanɗano sunan shi kamar mace ce tana niyya ta ɗebo a cokali ta ɗanɗana a nan talaka to ya ka kwatanta shi da sauran miyan ka kwatanta shi da in an sauke in an jima malam sani to ita duniya in ka dunkule ta gaba ɗaya yadda manzon Allah ya kwatanta mana mun yi magana ran nan idan ka ɗauki duniyan gaba ɗaya ka kwatanta ta da lahira kamar ka je teku ne ka tsoma yatsanka ka ɗauko abinda yatsanka ya ɗauko shine duniya abinda ka baro na can teku shine lahira akwai nisba halin nisba babu wani fasantin za kwatanta wannan ka tena da nisba yatsa da teku ko yatsa da kofi ne ai akwai bambanci nesa a ce ma yau ka cika kofi da ruwa ko wannan jog din nan ka cika shi da ruwa sannan ka dangwalo da yatsa ka kwatanta wanda yatsan ka ya dangwalo da wanda ka baro cikin kofin nan ai nisa akwai nisa balle teku teku cikakkar teku ka ɗau yatsan ka tsoma a ciki abinda ka ɗauko a yatsan nan shine duniya abinda ka baro shine lahira saboda haka mu nemi gidan nan da duk abinda muke iyawa bi kulli nafsin wa nafi kowane abu ne na rai ko mai tsada ghali duk wani abu mai tsadan da muke ganin yana da tsada mu sadaukar da shi saboda wancan wurin mu gina wancan gidan kada mu gina inda za mu bari kuma inda za mu koma wa mai gini ba mu je can ruwa ya mana duka na ma'ana wannan shi ne mun sahal hamafa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna li dhawi al mirath najma'uha wa durana li kharab ad dahr nabniha la tarkananna ila ad dunya wa ma fiha فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وأما لدار غد رضوان خازنه والجار أحمد والرضوان ناشيها قصورها ذهب والمسك كينتها والزعفران حشيش نابت فيها saboda haka kawai mutum ya gini ba wani gidan da za ka shiga lokacin da kake raye in ka mutu sai wanda ka gina sanda kake raye ba ka ba mai gida bayan ya mutu sai wanda ya gina sanda yake da rai ko a nan duniya akwai alamar hamaka ba ma hamaka ba junun a ce yau wani ya gina gidansa ya gama ya sa gate ya kulle ko a ganka da mota ka kwaso kaya a tambaye ka ina zaka ce zan tare nan kana sani ka san daga nan za ta mace mutum sai aka kawo shi nan hanyar sabuwar tasha sai barna maukaci ne to nan duniya ma ba haka balle lahira ba wanda zai shiga gidan da wani gidan da ba na shiga wani ya gina za ka kasa jiki a wannan gidan mutuwa dai dole ta karar da mu kuma ta karar da abin da ke cikin gidan ya man bi dunyahu shagal wa gharrahu tulul amal wal maut ya'ti fuja'atan wal qabr sunduqul amal ya wanda ya shagaltu da wannan gidan yake cewa a mutuwa ita ce akwatin aiki da ka zo ko da ka mutu an kulle kuma sannan ba ta zuwa sai sanda ba ta zato sai sanda baka yi tsammanin za ta zo ba sai ta zo ta yi wuf da mutum saboda haka abin nan ne an gama an gama kuma mahma qala al-layl fala budda min tulu'i al-fajr wa mahma qala al-umru fala budda min dukhul al-qabr duk yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye duk yadda shekaru suka yi tsawo wata rana ta an shiga kabari saboda haka abin nan ne mutum yana so ya yi ƙoƙari ya bada duk abin da zai iya badawa da dama da lokacinsa da duk wani abu da ka sani mai yana ma daraja to kai shi ajiya ta wurin ka boye kamar yadda abu darda ya yi ɗauki ajiya ka rika kaiwa can kana ajewa ko a nan duniya idan kana da masu faɗa a ce kana aiki a wata babban ma'aikata da ake biyan babban albashi misali a ce maka cbn misali ko nntc mutum yana aiki a wajen amma kullum aka biya shi da kuɗin da alawan gobe da safa tambaye shi kwabo ya shi ko kwabo ya rage ba jiya da ya azza da ya cikin gari sai da ya bindiga da su ya dawo kana ganin yana da masu faɗa ba za su ne faɗa ba a ce abin da ka samu rana ɗaya ka kashe ba ka aje komi ba ka tanajin komi kullum kuma ga su da yawa kullum ka samu gobe da safa tambaye ka awa ashirin da hudu ka kashe miliyan ashirin da hudu a dole ma faɗa in kana da masu wada in ko kaga an kyale ka to tsoron ka ake kawai to to balle yau a ce ma lafira a baka shekara 60 ko 70 a ce maka kullun ga abin da ya kamata ka diba cikin abin nan ka aika tan kullun ga abin da ya kamata ka diba ka aika tan amma awa 24 ta rika wucewa cikin file din ka babu komai a ciki ba wanda zai dauke ka aiki kare haka yadda anan duniya to so da aka mu gane irin waɗannan abubuwan mu gane gane irin waɗannan abubuwan to da mu samu mu amfana da abin nan dinnan kafin lokaci kaba da fawatil awayat kafin dama ta sulle to da aka abin nan ne yani saboda haka shine nan dai yanzu shi wannan da aka bashi wannan gida aka ce roki wa yaqulu alhiqni bin nas sai ya ce ma Allah to yanzu so nake a hada da mutane ba sai yana can gefe bane wa yaqulu ilhaq bin nas ace mai je ka hadu da mutane ka hadu saboda kewa kanta takan damu mutum to yanzu can ga za a je hadu fa yantaliqu yarmulu fil janna sai kawai ya tafi yana sassarfa shine yarmul yana gudu gudu tafiya tafiya sauri sauri yana karawa saboda yana so je hadu da mutane yana cikin haka hatta idza dana minan nas har lokacin da ya kusa zuwa wurin mutane rufi alahu qasarun min durra sai a daga masa wani tsirke kan gini gaba ɗaya gidan da zinariya aka yi durra zinariya irin mai kyallin nan mai haske wanda da ka ganta za ta kashe ma ido wanda ya je mamlaka inda ake sai da zinariya ya ga yadda zinariya take wanda ya je abu dhabi ya ga yadda zinariya take wanda ya je misra kasuwar zinariya ya ga yadda zinariya ke kashe ido in ka shiga kasuwar kallo na san sun ka tafi nan duniya ma kanta akwai inda kallo yake da in kaje sai ka ji kaman ba cikin duniyan kake ba wai ko nan kake duniyan ne kake wani lokaci ka ji kaman ka kama ya tsanka kaci za ka ji ni ne saboda yadda aka gyara wurin da yadda kake kallon wurin da yadda kake kallon fuskarta a cikin waɗannan abubuwan suna kyalkyali malam nan kadai ya yi ka to balle yau waɗannan fa ƴan tsinka ƴan gutsatsari ne aka ɗauko wani lokaci ma ka gan su a tafin mata suka shiga su ɗauka suna sa a tafin hannunsu yau a ce ma da irin wannan ko fiye da wannan dan wannan kwatankwaci ne a ce ma da ita aka gina gida gaba daya bulon gidan da ita aka yi irin wannan da shi aka gina ya kake tunani wajen kyau fauka tasawuri na sau da haka aka za a yi sai ya ga an daga mai wani irkeken gida wanda aka yi da zinariya ha fa ya khairu sajidan sai fadi sujada kawai dole ba abin da zai yi nan wurin sai sujada sai fadi kasa kawai saboda girman da ya gani bai iya suranta iya girman bai iya suranta iya haske bai iya suranta iya kyau sai faɗi sujada wa yaqulu lahu ay fa yuqalu lahu sai a ce masa irfa ra'saka malak daga kanka me ya faru me ya same ka ka faɗi ha malam fa yaqulu ra'aytu rabbi sai kai na ga Allah ba wani abu mai girma ba wani abu mai kyau da ban sha'awa irin wannan sai dai a ce zatin Allah ne ya gani au sarali rabbi ko yace ubangiji na ya bayyana man kanshi ya nuna man kanshi ne na gani shi yasa na fadi a sai a ce mai hawa ina wa yuqalu lahu inna ma huwa manzilun min manazilika wannan ba shi ne Allah ba ɗaya ne daga cikin gidajen ka da aka tsara ma banda waɗancan wannan wani special gida ne na hutawa wannan shi ne aka ɗaga ma ka gani ka fadi wala zan ya ga gani duk fa hayyar talaka ake magana wannan talakan nan dai da aka baro tun jiya shine har yanzu shi ke da wannan ɗingime mai gidan shi ma da ya ga gidan sai da ya baki ya ɗauka Allah ne a ce mace ina ƙala sun mayan sai rajulan yana cikin tafiya da ke haɗu da wani mutum kuma ya ga wani mutum ga shi nan babba ga sifar da bai taɓa gani ba bai ta hayya ulis ta zo da lahu shi ma sai ya kishi ya zai faɗi masa sujada saboda duk abin da ya gani bai taɓa ganin su ba saboda haka sai ya ga kai wannan ya cancanci girmamawa ko sai kasa zai faɗi ce masa a'a fa yuqalu lahu ma ace dakata ni zaka yi to sujada zai ace ina wa zaka yi masa sujada ai ba ba ganin sujada nan yanzu bari ka ji kowa ne ne mutum mallan sani yayi kasa zai mai sujada ya gaida shi sai ya ce a'a tsaya ai fa yaqulu ra'aytu annaka malakun min al-mala'ika sai ce abin da yasa da zan gaida ka naga kai kaman wani mala'ika ne daga cikin mala'iku zan gaishe ka saboda girman sa da sifarsa kuma tabbas mala'ikan ne amma fa ba wanda zai gaida ba shine ma oga sai ce mace ai fa yaqulu inna ma ana khazinun min khuzani kai ce ai ni mai gadi ne daga cikin masu gadin ka ni ne zan gaida ka inda gaida wa ne ni mai tsaron dukiyarka ne so ɗinka duka dukiyarka da aka baka makullan da inda za a zagaya da kai ka gani ni aka sa in zagaya da kai ka je ka ga arzikinka wannan shi ne kuma ma ban da haka nan ma ba ni kaɗai ba ne ni ne oga a cikin su su kai kuma oganmu saboda wurinka muka zo mu aka aka samu na aiki ya ce masa ya ce kai inna ma ana wa abdun min abidika ni bawa ne daga bayinka da aka hore ma waye sai ma hidima yace ta ta yadi alfu qahruman ala mithli ma ana alaihi kuma a karkashi na ma yanzu ni yanzu a hannuna an bani wasu manyan mala'iku ma'aikata wanda za su yi masu tsaro guda dubu su a karkashi na suke kuma mu ne bakaliyoyi ne za su yi ma aiki kawai karkashin ka za su yi da aiki sai yadda kake so kana so a raka kai ne mallan sani kawai ana fare a ce ce taw yau fa ga mallan sani nan ya tawo zai je kai wa mallan baka jidda ziyara Allah zai kawai tawo da sojoji shi ko suna biye da shi bala ya kure kunce kai ka Allah ka zawo je da da wallahi ma da na riga ka baka bai zo nan tare ta ji na zo da na mutu zai shige ta ina zan bari ba ba gani in kullu daki na kawai ku duru na riga da tabi ai rashin sanin me zai faru can ne kawai malam mazibar wallahi ne to haka za mu yi taji bainal khawfi war raja muna fata muna jin tsoro muna fata muna jin tsoro har ranar da za ta zo ko mun shirya ko mun shirya ko wannan ko mu tafi Allah ya ba mu husnul khatima mannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh idan ka samu husnul khatima magana ta kare to kaji dai sau da haka gashi nan qala wa yantaliqu amamahu sai wannan ma'aikacin ya tafi gaban wannan ya ce zo kawai biyo ni ga waɗannan sojoji ga waɗannan ku duba ba soja dubu to yanzu ko gwamna soja dubu za su bi shi ina za a da shi ko shugaban kasa dubu ba kare shi ne da wani wuri su je su bi shi ko dubu na to ka ji ma rikitin dubu soja soja dubu za su biyo shi gaba da sabon nan su bo su kawai su biyo shi baya mala yana tafiya biyun da a ce ma'aikatan sa ne a je a bubbuɗe wasu wurare duk domin ita aljanna in ba da haka ba malam sai ka je kai zaman ka a wani wuri ba kama iya san iya arzikin ka ba ka taba zuwa wurin ba saboda girman wurin saboda burgewar wurin in ka samu gobe kaga shi wannan sun daga can yake ta sun isa ba ma wannan ƙara mai ake ba dan ya sani ba ana ta ba ana ƙara mai to inda dan ta shine tun daga biyar ɗin can fa ya tsaya ya ita haka nan yace na gamsu na gamsu ya ita aka ce to hallin ka ma so goma kaji ba to sannan kuma aka ci gaba da tafiya yanzu ga wannan dingine nan gida ga ma'aikata mala'iku kawai a ce maka ga sunan al su dubu o suna biye da shi duk inda yake yana so a yi wani kaza a yi hijima fayan tsaliku qala fayan tsaliku amamahu hatta yaftaha lahu alqat sai ya shiga gaba har sai ya bude mai wannan gidan wannan tirkekin gidan da aka gani sai ya je ya ce bari a bude sai a bude ya ce shiga qala wa huwa min durratin mujawwafa an yi shi ne da dinariya irin wanda aka kwakwale cikin aka kwakwale aka yi ta katuwa daga ciki kamar abun nan ba ciki saqaifuha wa abwabuha wa aglaquha ai duka gaba daya mafatihuha minha wannan da ake yi ya sunan shi wancan mai kyau wanda ya na gaban wannan POP ko to POP na na na na wannan gidan da ƙofofin da aka sa ƙofofi wa aglaquha da makullan wa mafatihuha da mabudan kwadunan da za a kulle makullan da za a sa ciki su bude duka da zinariya aka yi su duk da zinariya aka yi su ai mutum sai in yayi gini ne zan zan za gidi ba da gidi ba ta da dadi wato ka fara ka fara tisganka ojo ila ai gidi ya kara ba da tsoro gaskiyar magana ila gari yanzu gida dai mutum ya ta neman na kan amma gini a nan ka to malam yau a ce ma da zinariya aka gina wannan abu wanda ya gini ya san abin da ya kashe a gini malam sannan yau a ce mai tun daga bulo har ruwan da aka kwaba aka ginin nan a ce maka duka wannan duk zinariya ce da bulon da da da da POP rufin da za a yi kofofi duka ba ɗaya ko kofa nawa ce da za a sa ka duba wani sai ya yi ginin ya gama ya gama ya gama haka kai rufi da kofofi nan ma sai ya je ya yi ɗamara ta musamman sannan ya dawo kusanci wannan kuma daban da wanda yake ba ta kwala gare ba ko masu ta kwala ne suka fara sai sun gama amma wanda yake gutsuru ya dan gutsuro kuma gidan shi kowa sai yayi gini in dai mai karamin karfi ne ya fara gini kowa sai yayi gini a gidan nama Allah zai dauka garo in aka ce maka mutum samun shi dan kadan ne kuma ya fara gini to duk gidan kowa sai yayi gini abin dalili da an zaka je sabulun wanka ya kare ce gini nike sai bari ya kare ba jayi ya ce gini ba nike nama babu ya ce gini ba nike da an zo ya samu dubu biyar ko dubu goma sai ce za ta kai za ta sai bulo guda kaza za ta sai bulo siminti biyu a yi da shi yin duniyar nan haba mallam sai kuma yana da dan makeke ka dai san dan makeke ko eh dan zai rika sa kudin dan ma kasu dan su a gidan su gana an samu kawai dai gani shi da an tabo shi yana yana ce ina sai dan tabo shi ce ina sai ni na ga wanda yake gini malam shayi da tsara a makaranta muna karatu wallahi shayi ya gagare da ka ya ga ka yi kura za ka wurin shayi sai biyo ka ce muna tare ka ce bai to ka sai bai shayi ran nan sai gashi na sallah bai da zan tare na ce ba ka tare nan ita gida na na ga matar na ce to lalle wannan kai ne masu wayo yanzu da haka kana gini kana iya gini amma ba ka iya shan shayin ɗari biyu saboda gini to kaga ya kaga cikin gidan ba su gini ba su ma ma'anawi nake nufi kowa ya yi gini a gidan amma in kibaru shakkiya ne zai ta ginin shi wani ma sai ya ginin ba a san yana yi ba saboda kibaru shakkiya ne Allah ya hore masa sai ya ta ginin sa ba ma sai ya gaya kowa ba sai ya gama ce ku zo mu je kan ku ga dan wani dan fayil da na danyi a je a ga sun yi ma sun gina gina gini kamar an sauke su daga sama hada fadlu min Allah yasa ake so mutum duk irin waɗannan abubuwa in ya samu duk sadda ya samu ya gode ma Allah ya ce hada min fadli rabbi ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah shin ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala shine tun aka ga mu wanda aka afi dole an da menene da lokacin da ya shiga gonan nan taki ya faɗi aka da bata lalace ba ya shiga gona ya tuma maki yana ganin wayansa ne za ya samu gona kaga daga nan sai matsala to dai ala ayyata hal abinda muke so a gane nan yau gini a nan wanda ya san shi a ce ma bulok kawai kaza bulo na zinariya yanzu ranar nan kun ga mun estimate an ce ya canza muka ce an taɓa yi mana estimate na block in, in, in 9 inches aka ce inci tara idan zinariya ce a inci tara nan ta kai wannan girman na block inci tara za ta kai 1.8 billion naira to yanzu an ce ya ma lunka saboda haka kana neman wajen 3.6 billion da wannan block din inci tara in aka sa shi a karat din shi da ya yi awo to zai kai wajen 3.6 billion naira to yau a ce maka da shi za a yi katanga da shi za a yi gini hawa hawa don ginin aljanna ka duba fa daraja daga step zuwa wannan step din a aljanna in mutum ya wuce ka da matakala daya a aljanna ya wuce ka da kaman tafiya shekara ɗari ko tsakanin sama da ƙasa za mu zo mu magana daraja din ai suna nan gaba to ka kalli wannan gidan da zinariya aka yi shi malam sani kayan ciki da zinariya shafan kwaɓan ƙasar da aka yi ginin shi kuma da turaren miski aka kwaɓa aka yi ginin gaba ɗaya ciyawar gidan za'afara ne haba malam hara ko mata saure na to haka za a yi sau na kan matsa haka za a zo a shiga gidan nan a buɗe maka ya shiga idan ya ga wannan gidan shi ma ya shiga ciki to ina ne gashi nan da rufin da aka yi POP misali da wane ne su ko in yan firdausi ne ma ai wanda suke jannatul firdausi ai su POP su ma dakin din al'arshi ne dakin al'arshi ne kawai sama da su daga saman su kawai daga wanda sai al'arshi to na ka gani to da ka shine nan za a ce masa wabuwa wa mafat ai tastaqbiluhu jawharatun khadra sannan kuma bayan haka nan zai ga wani daki wani falo yana fuskantar shi wani kore mai ban sha'awa mubattanatun bi hamra a cikin ta nan waje kore ciki kuma an sa miki wani jamfanci wani jamkala irin na zinariya ai fiha sab'una baban a cikin wannan katon falon akwai kofofi 70 kaji kofa kawai 70 to kuma kowace kofa yufdi ila jawharatin khadra mubassara kowane in ka shiga ta wannan kofa tana hadewa da wata katuwan kofa luwa ta in ka bi nan sai zai tarar da wani katon wuri shi ma in ka biyo ta wannan kofan kofofi 70 din zai hada ka da wata kofa kuma wani katon daki a can ciki kullu jawhara tufdi ila jawharatin ala ghairi launi ukhra kowace ɗaya kuma in ka bi ta kofan zaka iya haduwa da wata kofan amma kowace kalar ta daban hakuna ne manya manya saboda haka في كل جوهرة سرر وأزواج وصفائح ووصائف a cikin kowace wani ɗaki falo ka shiga ɗaki katon ɗaki irin na kwanciya akwai gadaje a ciki akwai gadaje akwai mata abokan zama a wasa'i ga masu aiki wanda za su yi ba hidima ba lansa ne kasan fiyar da kai abu yi kakan su don wasa'i wal wasi والوصاء wannan shine wannan jam'u wasifa ne wa hiya al-ama shine bayi wal abd wal wasif ai wa kan taqaddama wannan ya gabata daga cikin wanda suke kara kara kasa kasa adnahunna haura aina mafi karanci ita ce cikin wannan hurul ain mai farin ido mai babban ido fari wanda za ta tarbe ka kenan ita wadda za ta taho ta tarbi bakon da ya zo alaiha saba'una kulla tana da kwalliya a jikinta har kala saba'in a yanzu ba mai wayan da ta gano yadda za a sa kayan kwalliya guda saba'in a jiki su tsaya tanko da an zo kwalliyan nan kaya kala saba'in kowane in ta sa shi zai tsaya a wurinsa don nan aka yi shi tura muku saƙi hami wa ra'i kulliha kullaliha ana ganin ɓargon ƙashinta saboda kyanta ta kwalliyar da ta yi saboda kyau san sai ya huda kayan ya fito ana ganin shi kabaduha mur'atuhu zuciyarsa ita ce madubinsa idan kawai ka zo ka kuka haɗu sai ka ga fuskar ka kamar yadda ka san kana ganin fuskar ka a madubi haka za ka ga fuskar ka a hankan da ke jikinta saboda kyau wa kabiduhu mir'atu shi ma dan aljanna in yazo kirjin shi wannan hancin da take shi ma ita ce madubinta ita ma in ta kalle za ta ga fuskar ta ciki fayawa saboda kowa mai ta halitta ta daban idza arada anha iradatan idan ya kauda kai kamar ya kalli wani wuri tunda wurin ba za ka kalla kai ka rasa ina ita za ka kalla ko ginin da ke ciki ko kayan da aka saba na ciki saboda haka in ka kalle ta kai kuri can kuma sai ka biya ka ce to nan fa kuma wannan fa amma wannan ma duk naka ne ka ƙara kan ka ƙara biya to can fa ce duk nan ma naka ne to idan yayi wannan kallon ya kalli wani wuri ya dawo sai ya ga ta ƙara canzawa daga yadda take linki linki har linki saba'in akan yadda ya ganta dazu shine nan saboda aka sai ganta idara arad anha iradatan izdadat fi ainihi 70 dhifan amma kanat qabla dhalika sai ta kara linki ta karu to 70 akan yadda ya ganta dazu wa idha aradat anhu ita ma in ta kauda kai ta kalli wani wuri izdadat fi ainiha 70 dhifan amma kana qabla dhalika shi ma sai kara daraja wurin ta kara kyau so 70 akan yadda yake da waya kolo laha sai ya yi magana yanzu ya ce yanzu fa aka zo wurin da zai magana tun ɗazu kun ji ƙara magana tun daga can da ake ta tafiyar nan a ya riga ya kiɗi ne ba sauran magana magana an wuce magana an kai inda daɗi ya hana ba ka iya ma magana yanzu ne zai magana wallahi laqad istatti laqad istatti ai fi aini 70 bai kaje ce wallahi yanzu da na kalle ki sai naga kin ƙara kyau a ido na so 70 wa taqulu lahu وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا كيما والله تقال الدرجة سبعين أيناننا ويقال له اشرب يأتي بس اشرف ليقول لكم أدقى كم تفين تعرف أدقى كيف fa yusrafu ta daga mai ya daga kai fa yuqalu lahu mulkuka masiratan mi'ata amin a ce to mallakarka a wannan gidan yanzu an baka duk har ai tafiya shekara ɗari duk mallakarka ne daga nan yanzu inda kake daga wannan katon gidan to in aka yi tafiya shekara ɗari duk mulkin ka ne can ne za ka ga katangarka inda ta raba ka da da wani katangarka daga nan mulkin ka inda ka mallaka daga wannan gidan duk tafiyar da aka yi wutin nan to yanzu ne aka kai inda za a tsaye da ce to wannan gidan nan ne wurin zaman ka yanzu duk sauran mallakar to daga nan zuwa inda ka mallaka shekara ɗari za a yi ana tafiya to ko a ƙasa ne za ka yi shekara ɗari wurin aida nisa to balle a ce maka a can ba tafiya ake a ƙasa ba naja'ib ake hawa abun hawa ne ake hawa wanda abun hawan yana aje kafarsa ne inda ya karshen kallonsa ya kai to ba ya jirgin sama mai wannan gudun bai yanzu to haka zai yi to shekara ɗari ya kaga girman wurin ko duniya ba za ka yi shekara ɗari ba za ta zagaye ta da irin wannan tafiyar gaba ɗaya duk inda kake so ka je a duniya kudu da arewa gabas da yamma a irin wannan tafiyar ba za a shekara ɗari ba ka gama da ita ko ina ka sani duniyar duka to ai sai yasa ma aka nuna mana dama ba ma daidai duniyar ba ne linki ta goma ba linki goma ta wala in ka ga mutum bai bai dage yana neman wancan wurin ba wallahi alama ce ta rashin rabo ba yadda za a yi shi saboda rashin sanin wurin ko saboda yadda da wurin ba yi ba sai za ga mutum ya kankame nan wurin wannan nan duk da gwalo ne ya kankame shi karshen ta mutum ana faɗa da shi yana yaga ana yaga shi sai ya samo kuma ce mu tafi can a da wannan nan yanzu ba su kenan gaban wasu kuma babban matsalar ma ka yagon ka yagon ka tara a ɗauke ka ka tafi wasu su samu su lafiya lau halat malat kai kuma ka je ka biya kai bayanin yadda aka ka samu shi ne nan sau da aka shi ne nan aka ce to sai ya duba mulkin yan fuzo ba saro ka iya inda kallon ka ya kai din nan tafiya shekara ɗari iya inda ka kallon nan dun naka ne kun ji yadda aka bada labari qala sai Umar ya ji wannan magana ya ce kai la hawla wala quwwata illa billah fa qala Umar ala tasma'u ma yuhaddithuna ibnu umm abd ya ka'ab wannan fanan anan yana nuna mana wani abu yana nuna mana girma ba shi bane ilimi shine babban abu a wurin Allah tabaraka wa ta'ala mun yi magana kwanakin Salul Usaini yake magana cewa yace mutum babban abin da zai yi wajen bangaren Allah ya yi ƙoƙari ya aiwatar da jikinsa saboda bin Allah kuma bayan haka nan kafin wannan babin ma cewa ya yi babin da ke maganar mutum ya dage ya ƙara aiki idan ya ga ya ci dogon zango a shekarunsa idan ka auna shekarunka ga ka ci dogon zango to lokacin da ake so ka dage kenan ka ƙara ayyuka za ka ce to aikin nan wani bangare ne ya ce farko ɓangaren jiki ayyuka na jiki kai ƙoƙari duk ayyukan da ake ce na jiki salloli ne na filfili ne karatun ƙura'an duka kai kai sannan in kana da wadatar dukiya shi ma ɓangaren wannan kai kai iyayenka sai ya dawo ƙasa ya ce to kuma babban abin ba kamar ɓangaren ilimi ɓangaren ilimi ya ce duk ya waɗannan ɓangaren ilimi ka dage iyayenka kai ta kokari iya yin ka so kace kafin ka mutu kana neman ka gano mi Allah ke so menene Allah baya so menene manzon Allah ke so me manzon Allah baya so kai iya yin ka wannan ba ta ne sai ka zo nan ba duk inda kace kawai ya zama wannan shine babban abin da ke gaban ka kana ba wannan abu muhimmanci iya har rayuwar ka ya zama ba abin da ya shiga tsakaninka da wannan abu sai kuma ranar da aka ji ka cikin kabari wannan shine babban ahamu mai abu saboda haka mutum zai wannan dan yanzu ku duba nan waɗanda Umar yake tambaya ku duba fa shine Amirul Mu'minin amma waɗanda yake magana da su suke bada wannan labarin kuma yayi shiru tun daga farkon nan yana zaune kuna gane darajar magana da muke na ilmi shine fa Amirul Mu'minin amma bishara da aljanna amma ya dau lokacin sa yana zaune sahabin manzon Allah yana bada labarin wanda mu je bamu gama ba sai da muka dawo yau kun kalli tsawon lokacin da aka ɗauka? Yana ba da labarin nan, yana ta faɗi, yana ta faɗi har sai da aka kawo nan yau. Sannan kuma ba shi kaɗai ba ne makaranta ƙur'ani ne ke zaune a wurin, saboda Ka'ab, Ubay bin Ka'ab ai malamin qur'ani ne shi ma abdullahi bin mas'ud malamin qur'ani ne sune annabi yayi umarnin da a- har daukar shi ake shi wannan ana kai ta wani gari saboda ya koya masa qur'ani dan an san su ne kuma shi na farkon mai magana abdullahi bin mas'ud har annabi cewa ai ku koyi qur'ani daga wurin wannan dan ummu abdin nan wanda ke so ya ji qur'ani ghabban fariyan danyen shi yadda aka saukar da shi to ya saurare shi daga wurin wannan bawan Allah to shi ke ba Umar labari yanzu Amirul Mu'minin bayan ya gama labarin sai ya ce jama'a ya ce ya Ka'ab baka ji abin da Abdullahi dan Mas'ud ya ba mu labari ba game da wannan labari wannan fatalakan aljanna ne yake ba mu labari yace an adna ahli aljannati manzilan ya ba mu labari ne fa akan mafi karancin matsayi a yan aljanna duk wannan maganar da muka yi tun daga jiya har zuwa yau dama babin sunan kenan wane ne mafi karancin matsayinsa yake a aljanna wannan shine talakan aljanna mai wannan matsayi duniya allin mai ita bayan da aka ce an ba shi mulkin sarki duk abin da wani sarki da duniya so daya aka tsara so biyu so uku so kuɗa ta biyar ya ce ya ishe shi aka ce to allin kama so goma ba nan ga wannan tirkekin gida saboda haka yanzu ya ce to ku saurara ku ji saboda haka an tambayi ɗayan malamin ƙur'ani shine ka'ab wa kaifa alahu yanzu wannan an ce shine talakan aljanna to ya manyan ya wanda ke sama da shi ba za ka tambayi ubayy bin ka'ab ya bada labari kun dai san waye ubayy bin ka'ab saboda matsayinsa babba ne shine wanda aka aiko aka ce Allah na gaishe shi aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je wurin sa yace masa Allah ya aiko ni ya ce in yi karatu ka in zo wurinka ka karanta wata sura in saurara suratul bayyina yace ni Allah ya ambace ni yace ya ambace ka da sunan ka ya ma ce yana gaishe ka ma sai fashe da kuka kawai kukan murna kuka yayi ta kuka yace yanzu kai fa aka saukar ma da Qur'anin nan kuma kace in karanta yace ina so in ji shi daga wani na karanta da saurara Allah ya ce zo ka karanta in ji to shine anan saboda haka ana girmama su Abdullahi bin Mas'ud wata rana a Abdullahi bin Abbas wata rana shi wannan din ya taho yana kan abun hawa sai ya rike mai abun hawan ya sauko ɗin abun nan ba yace a a a ba da jin an gidan manzon Allah kai da zaka rike min yace a a haka manzon Allah yake mu yi malaman mu shi kuma da ya sauko sai ya sumbance shi yake shi kuma manzo Allah haka yace mu yi ma ƴan gidansu girma masu ba karamin mutum bane yana da daraja matuƙa a cikin addinin musulunci waɗannan manya-manyan jigajigan bayan Allah ne ana girmama su a cikin musulunci in ka ga mutum bai girmama su dama ba musulunci yake ba wani abu ne ya rakito daban tunda har mawaƙi tantiri ɗan cikin gari ya zo nan makaranta da ku cikin dumu salihin Abdullahi bin Mas'ud ya je wani gari ya tarar da matasa sun zagaye kai ka ce irin fulani ne suna yin wannan ajan da suke ko za su sha suna tarawa suna ki irin wannan zaman da ake a zagaye kawai wani ci yana ciki ana ganga yana waka yana rawa sai ya ji murya shi mai daɗi sai shi Abdullahi bin Mas'ud ya ce oh ina ma dai wannan murya a ce Qur'ani take karanta ba waka ba sai yaron nan ya ga yayi magana mutane na mamaki su ba larabawa bane sai ya tambaya mi me yace aka gaya masa aka ce kaji abin da yake yace wane ne shi aka ce sahabin manzon Allah ne wallahi alaihi wasallam makarantin Qur'anin na Abdullah bin Mas'ud aba malama sai yadda wannan bututun bai bi shi da gudu yadda ya same shi sai ya amma mai dama mi kace ya maimaita masa abin da yace sai fashe da kuka yayi ta kuka shi ma Abdullah dan Mas'ud din yayi ta kuka to me yasa kai kake kuka yace ina kuka ne saboda tausayinka da Allah ya jawo ka ya baro ka daga can ya dawo da kai nan da ya kirke ya makale masa ya dinga karatu alqur'ani sai la karbuto cikin marwaita ba a kala mutane nasiha tana da gaitu ahammiya zaka ganta wani lokaci kamar ba ta da amfani amma kai dai ka dauka a matsayinka mai talle ne kana so ka wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ga abin nan ka yi magana watakila su amsa watakila su ƙi amsa to in ka ɗauki kanka a matsayin mai talle ne kai kayi talle ne in sun karɓa an sai kayan nan ka samu lada in ba su karɓa ba kuma sai ka roƙi Allah ya baka ladar talla to ba shike nan ba kada ka ce dole sai an bi kada ka ce dole kai sai ka fi kowa kada ka ce ina ma za magana ka tsaya kawai idan da Allah tsaya ya tsaya ka girma na Allah ne saboda aka kaga wannan ka dilli darajar su da aka daga su ta dalilin Qur'ani ta dalilin littafin Allah aka daga su ba wanda zai rike shi yadda ya tantance a rike shi a ce to zarta abadan a nan duniya ba zai to zarta ba balle kuma an je can wanda nan mun karanta da su yadda za a daga su ma masu qur'ani yadda za a darajanta su saboda haka yanzu ya bashi labari yace to ga mu labarin na kasar qala ya amiral mu'minin yace ya amiral mu'minin aina tamasu ma la ainu ra'at su idan ma bai taba ganin abin da aka tanadan masu ba wala udhunun sami'at kunne bai taba jin labari ba inna allaha jalla dhikruhu khalaqa daran ja'ala fiha ma sha'a min al-azwaj wath-thamarat wal-ashribat Allah tabaraka wata'ala ya halitta wani gida ne a can sannan waje ja'ala fiha ma sha'a ya sanya abin da ya sanya halitta ciki ya khalaqa daran ya halitta gida ja'ala fiha ma sha'a min al-azwaj ya sanya abin da ya ga dama na mata wa samarat da ƴaƴan itatuwa wal ashriba da abubuwan sha thumma atbaqaha sai ya rufe gidan da ya gama ya rufe yayi abin sa da kansa ya rufe bai bar kowa ya shiga fallam yaraha ahdun min khalqihi bai nuna ma kowa wannan gidan ba daga cikin halittarsa wala jibril ko jibril ma bai gani ba wala ghayruhu min al malaika ko wani malaiku dan haka ba wanda ya san abin da digadigai ke da shi aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma qara'a ka'ab sannan ka'ab tunda makarantun qur'ani ne da ya gama wannan aya yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu babu wata rai babu wata rai fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahum abinda aka boye masu su waɗannan min qurrati a'yuni na abinda za su gane su ji dadi jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako abinda suka aikata ina fata Allah ya azurta mu da irin wannan yi qala a gangama an kulle kenan wa khalaqa duna zalika jannatayn sannan kuma bayan nan sai aka wasu aljanna kuma guda biyu su kuma wa zayyanahuma bima sha kuma Allah ya masa kwalliya da abin da ya ga dama wa arahu ma man sha'a min khalqi sune aka nuna sai aka nuna ma waɗanda ya ga dama wanda ya ga dama ya nuna masa daga cikin halittarsa thumma qala sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ko ko shi ka abu yake bada labari kamar yadda aka ce fa man kana kitabuhu fi illiyin duk wanda littafin sai ya zama cikin waɗannan bayi fi illiyin نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد شيني زي شيء وانت جينا وانا بقى اللي تبغين وانا إذا ما يقع للتابن سينا في الليين وانا نسوني ما تقولوا لوا حتى إن الرجل من أهل الليين ليخرج أي har wani mutum daga cikin waɗannan ‘yan aljannan nan wanda ke wannan gidan aka ce wata ran zai fito wa yasiru fi mulkihi yayi tafiya zai ga inda aka mallaka masa nashi wala tabqa qaymatun min qiyamil janna dan haka daga nan babu wani tanti na ɗan aljanna wanda za a bude illa da khalaha min daudi wajihi fa ta hasken fuskar sa ya shiga wurin idan dan illiyin ya fito to duk wanda suke cikin aljanna cikin tantin su za su ga wani haske yayi hayawo sun ga haske ya gitta in tambaya ne ke faruwa a ce wani ne ake jin daga can ɗan kololuwan nan ya fito zai dan zagaya kana sani yanzu kai shugaban kasa zo ba ka ji duniya ba kawai da kuma wasu mahaukata mahaukata da ke gaba da baya ko to nan kenan can ko idan aka ce ma za dan aljanna illiyin zai fito to wani haske ne zai haska kowa a cikin tantin sa aljanna sai ya ga hasken nan ya gifta haske ya yi fayau a ce min ke faruwa ne sai a ce a ana jin wani ne daga cikin dan illiyin ya fito zai zagaya zai kai rangaji a mulkinsa zai zagaya ya ga wasu abubuwa na shi labunan dinsu fa ya tsiru fi mulkihi ai fala tabqa qaima shine wannan min khiyamil janna illa dakhalaha daw'u wajhihi sai hasken fuskar sa ya shiga wannan abun nan dinsa wa yastabshiruna bi rihihi sai mutane su rika murna da kamshin sa da suka ji fa yaqulu wa had tikar wannan yau akwai ihadare ce kai wannan akwai abun ban sha'awa han kalma ce ta yabo wannan mutum zai gani wa qatu da mawza al ijabi kuma wajen mamaki ce kai lalle akwai ban mamaki wannan irin kamshi kai haka ihadare hadare rajulun min ahli illiyin wannan kamshin wani mutum ne daga cikin mutanen alliyin kad kharaja yasiru fi mulki ya fito ne yana tafiya cikin sarautar sa masarautar sa yana ganin abubuwa qala wai haka ya ka'ab da aka faɗi haka Umar dan Khattab ya ga kowa ya yi tudu kamar yadda kuka ga mun yi din nan yanzu ba kowa yana ta ba kamar dai ka wannan wuri kamar mu jima sai dai wasu sun yi bacci ba saboda haka ya ba da labari ya ba da labari ga can abdullahi bin mas'ud ya gama wancan ga abdullahi dan wannan ubay bin ka'ab ya ba da wannan labari sai umar ya ce kai ya ce ka haka nan ka'ab da saurara na ga an saki jiki da yawa kada mutane su dauka duk za mu shige jiki ko ba wani abu yace inna hadhihi alqulub qad sarsalat fa aqbidha yace zukatan nan sun saki jiki gaskiya kowa ya saki jiki yanzu wancan wurin zai shiga ba wurin can dan taure mana ran nan dan kada ta saki jiki da yawa kuma mun ji dai labari ga talaka ga wannan ga wannan mun saki jiki da yawa wajen wannan dadi dan taure mana kuma ran nan yanda zamu hada muna nan muna fata muna da tsoro kada mu saki jiki da yawa kuma ya fito ko eh eh yaje da waje kira ne yake gaskiya yanzu ne littafin nan yayi dadi inda yanzu ana magana aljanna da ko kullum wuta kullum wuta haka littafin yake saura ka yace yanzu dan daure mana ran nan yanzu abinda sakin da aka yi mai yayi yawa sai ka abu ya ko daura ran nan kuma daura ran nan zai dauru yace inna hadhihi alqulub qad sarsalat fa aqbidha faqbidha faqbidha dan daure ta ai ko dama an ga masanin abun fa qala ka'ab sai ka'ab yace wallazi nafsi bi yadi to kuji wannan shine zai daura ran kuma ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna jahannama inna li jahannama yawmal qiyamati la zafra wato wutar jahannama ranar kiyama tana da wani kuka da za ta yi kuka wani na nishi da nishi na ban tsoro ma min malakin muqarrabin babu wani mala'ika na kusa tun daga jibrilu har wanda suke kusa da shi wala nabiyyun mursalun babu wani annabi da aka aiko illa harra li rukubatayhi in tai wannan ihu sai ya faɗi bisa gwiwa saboda bala'in ihun kutar da yaji to kowa sai ya faɗi bisa gwiwa tun daga mala'ika muqarrab ko kuma manzo na kusa sai ya faɗi bisa gwiwa hatta inna ibrahim khalilullah har annabi ibrahim wanda shine zababben Allah tabaraka wa ta'ala ya la yaqulu idan ya ji wannan ihun na wuta zai ce rabbi nafsi nafsi ya Allah kaina ya Allah kaina kare ni nafsi nafsi zai rika wannan magana yana cewa ya rabbi nafsi nafsi ya Allah raina raina hatta law kana laka amalun amalu 70 nabiyyan ila amalika ko da a ce kana da aikin da ka aikata na lada na annabi 70 malam sani ko mutum yana da lada ranar kiyama wanda ka kai ladar annabi saba'in akan wannan aikin idan ya ji wannan wuta ya hada da nashi aikin da aikin annabawa guda saba'in a ranar nan sai ya ji tsoro in ya ji wannan kukan na wuta lazananta anna an Allah ta ji wa sai kai tsammanin ba za ka tsira ba an daure zukata ko da dauru ba an daure su kaji to yace yace yace har ranar in wutan nan ta yi kuka ga abin da annabi Ibrahim zai ce ya ce to a ranar ko da kana da ayyuka na annabawa guda saba'in haɗa da naka ya ce ranar sai ka ji tsoron ba za ka tsira ba kamar in ta zo sai ka tafki mutum wani abdullahi bin amrin bin amrin fala wa inna adna ahlal jannati manzilatan wato wanda yake shine mafi karancin matsayi a aljanna wanda yake ƙasa ƙasa ai ko man yas'a alaihi alfu khadim shine wanda ma'aikata kawai laborerin su mutum dubu daya za su taimaka maka hidima kullu khadimin ala amalin laysa alaihi sahibu kowane mai hidima kuma yana aikin da ba su musharaka su bi ba kowa da nashi aikin kowa na nashi kowa na nashi qala wa tala hadhihi al-aya idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura idan ka gansu su ma'aikatan nan na aljanna na yara wanda suke masa hidima hasibtahum lu'lu'an mansuran sai kai tsammanin kamar wani lu'lu'u ne aka baje kawai ya zube a cikin ko'ina saboda ko ina ka zagaya za ka gansu ga sunan suna ta kaiwa suna komowa kuma suna ta kyalli suna haske ko ta ina kare ya fito Allah ka sa mu ciki min zikri ya ji ahlil janna yana daga cikin abubuwan tunawa da yan aljanna za su yi kamar yanzu misali in ka ajiye hoton mutum sai ka ce ka aje hara da dikriyat saboda ka tuna da shi wata rana to yan aljanna suna da dikriyat nasu da suke tuna da abokansu idan sun shiga aljanna suka je kowa ya shiga cikin aljanna ya saki jiki ya more sai ya tuna da ƴan uwansa da abokansa wanda suka zauna duniya qala qala ta'ala wa qabala ba'dhum ala ba'd yatasaalun haka ƴan aljanna za su yi sashe su fuskanci sashe suna tambayar juna suna yanzu hankali ya kwanta ko kun ga suwa ne ko kun ga suwa ne qalu sai su ce su waɗannan yanzu tunda sun juya suna tambayan juna sai waɗanda su ce qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mu da ta mun kasance a cikin iyalanmu muna jin tsoro muna tunanin cewa ba za mu tsallaka ba manna Allahu alaina sai Allah ya mana wannan babbar kyauta ya sa muka tsira wa waqana azabat samum ya kare mu da wannan azaba ta wannan wuta mai tsananin zafi in an ce al-samum shine wuta wadda babu hayaki a ciki saboda bala'in zafin ta ta daina hayaki ma saboda hayaki alama ce ta ta kusa mutuwa to wannan ci take yi ko tashi na ba maganan hayaki a cikin ta inna kunna min qablu nad'u dama mu tan tuntuni mun kasance ba abin da muke yi banda roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna ta roƙon shi Allah ka kare mu daga azabar wuta yasa ake cewa kullum mutum ya ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga azabar wuta ya kare shi daga azabar wuta kullum mutum ya na rai wutan nan tana toshin wani wuri to da ka kullum yana roƙon Allah ta ba Allah ka kare mu daga azabar wuta da sata ayi da yamma ayi da sata ayi da yamma ayi kullum yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala innahu huwal barr Allah tabaraka wa ta'ala shine mai cikakken baiwa shine mai kyauta shine wanda ake gode mawa awwa su ce godadde kawai shine wanda kowa ya tantance gode masa saboda kyauta irin tashi arrahim kuma shine mai jin kai wanda yake ma bayan sa rahama ba tare da komai ba tare da aikin su ba ya fito na mu kwana ka ta darjatul janna kenan in sai mu gidan matakan ko muke mu gama matakan matakan darajojin ko ta gobe in kaddara Allahu lil baqa Allah ta samu na daga cikin wanda za su shiga waɗannan wuri kada ya zama tsakanin mu da aljannan nan ya zama wani labari kawai dan Allah ya taimake mu kuma muka samu muka shiga nan aiki kenan magana ta kare damuwa ta kare bakin ciki ya kare Allah tabaraka wa ta'ala ya shige mana gaba kuma mutum kamar yadda muke ta magana nan kullum mutum ya tsare ka duba ya gani dai daga safiya zuwa yamma kullum mutum ya duba iya abin da mutum ya san zai iya daga safiya zuwa yamma inda an kaddara cewa yanzu da yamman nan mutum ya mutu aka baka kai to shikenan tun daga safiya har zuwa yanzu kawo wani aiki muhimmi da mutum ya yi yanzu a baki aljanna ni ne zan kawo kai ne za ka kawo ke ne za ka kawo kullum mutum ya riƙa auna wannan domin dai wata rana haka zai faru a taso a yi safiya da mutum ba a yi yammaci da shi ba ko a yi yammaci da mutum ba a yi safiya da shi ba labud da wannan sai haka ya faru to me na yi me kai me kika yi shine wannan shine wannan ake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kullum kowa ya rike ba kansa muhasaba kafin a yi masa wazinu a'malakum qabla an tuzanu sannan ku auna ayyukanku kafin a auna muku wa tazayyanu lil ardi al akbar sannan kowa ya shiri saboda gittawan nan da za a yi babba babban gittawa da kowa zai zo yawma tu'raduna la takfa minkum khafiya ranan da za a gitta mutane a ranan da ba abin da zai koyi wurin Allah komai zai zama bayyananne wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi ko da daidai da kwayar komariya mutum ya aikata na aikin sa zai zo za a zo mai da shi ranar tashi alkiyama Allah ya isa ya zo mai lissafi saboda kowa ya rika aunawa ba wanda zai ma wani abin nan ko wala ta zurwa ziratu bizra ukhra babu wata rai da za ta dauki laifin wata rai kowa aikin sa in ya rika aunawa yasa wani ke cewa wai wai abin nan ma za ka damta li hada ji ai in kai kanka kai mawa wanda yace wancan latan sa kada ka manta la taqbal nafsuka amma qaddamta li hada ji kada ka ranka ka manta ka shagaltu ka tsaya kallo mai kai wa kanka nan wannan addini dan ka tsira dan ka san yadda za a yi a lahira ya zama mutum yana da wani abu dabino ne ka aje ka shuka shi ko ka tura shi can wurin to shi kenan ya ta girma ya ta girma ya zama katon dutse haka samai a can mai kai duk abin da kai raka'o'i guda biyu a ranar tashin alkiyama suna iya sanadiyar tsiran mutum in Allah ya ga dama muna fata Allah ya shige mana gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقص ضمائرنا وحدد اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن راض عنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ونبي- وبنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات ايسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله